الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا السائل يسأل ويقول malan tambaya ce wani bawan Allah ne ya rasu bai taba haihuwa ba iyayensa ma sun rasu ya bar mata uku na aure sai 'ya'yan wan babansa maza da mata malam yaya rabon gadansa zai kasance ya mutu yawar matarsa uku ba shi da kowa to yaya gadonsa zai zama sai a raba wa matarsa rubu'i ko tumani a rubu'i saboda mai ba shi da yaya sai a raba mu sai a cire rubu'i sai a raba musu sauran dukiyar kuma a yaya da su da ita malikiya suka ce sai a kai baitul mali anabila su suka ce za a iya kara musu a matsayin raddi to raddi kuma ba ta da hujja ba shi da hujja ana to sai aka ce a kai baitul mali to yanzu da babu baitul mali ina ma nan baitul mali ma tukuna baitul mali wata an aka ce asusu gwamnati wata gwamnati sai ka ce asusu musulmai to wata gwamnati sai kuma ka ce gwamnatin musulmai to ba shi kenan ba to yanzu ba baitul mali ya za a yi malikiya suka ce sai aka yi baitulmal baitulmal din nan suwa ake amfani suwa ake wa amfani da shi jama'a musulmi to idan yake malamai suna da kokarin ijtihadi su binciko wannan su binciko wannan sai wani suka ce in aka raba musu rubu'i sauran dukiyar na ajiye rubu'i din nan ba zai ishe su ba zai ishe su ko su biya kudin makarantar yara ko su sai gida ko su yi wani abu har yanzu suna cikin talauci suna cikin bukata shi a sake dawowa da cewa baitul malin na musulmai ake yi amfani da shi shi a sa su ta wannan bangaren su ma cikin musulmai masu bukata ba zancen raddi ba ke har yanzu matsalar malikiya na nan ke to babu baitul mali yanzu ga kuma dukiyar an bari ya za a yi sai a ce to sai malaman wajen su yi bincike su gani me ya fi amfani yanzu asibita je a je a sai magunguna ga annoba ta sauka Allah ya kiyaye ko kudin makarantu za biya ma mutane ina za a kai kudin gidan sarki ko gidan gwamna eh abinda ake yi ke naka ce baitul mali wanda ke jagorancin musulmi a wannan lokacin shi kansa in shekara ta kai sai ya cire zakkan dukiyarsa ya bayar yanzu gwamna na cire zakansa ya bayar sarki zai cire zakansa ya bayar ba wanda zai iya ba wanda zai da asan abin da yake mallaka ba ko kuwa ba wanda zai da sai dai za su karbi haraji masu kara to kuma baitul malin musulmi wata ranar sai Allah zai kawo shi to amma babu shi a yanzu dukiyar sai ayyaya da ita akai gidan 'yan fensho an ƙara ma gwamnati ƙarfi ke nan gudun fensho wa ke ɗai ba ya abin da yake so gwamnati ce take sarrafa shi to ya za a yi ba hanafiya ba a kai hizba a kai hizba su yi mai da dukiyar su taimaka bayan allah eh wa ba su da komai masu komai su ne matan su kuma sun ci gadon su rabonsu eh to babu baitul mali sai a je a nemi hizba ga dukiya ta musulmai ko kuma kuna kula da al'amuran musulmai kuna aurar da kuna kuna a a aurar da mutane da suke akwai kudi wurin gwamnati da za a iya yi hizba shi a ce musu yi mai da kudin eh ya'ya marayu da marasa wa yake da ƙarfi yanzu kowa sai kai ma a kawo maki wa yake da ƙarfi kowa ba shi da ƙarfi babu wani mai aikin albashi banda ministoci da majalisa da sanatoci da gwamnoni da waɗannan manya-manyan makamai babu ma'aikacin da albashi shi zai shi wata ɗaya a cikin walwala babu ma'aikacin babu ma'aikacin da zai karbi albashi shi ce zai ishe shi wata daya a cikin bukatunsa a cikin walwala sai da kame kame da dabaru kai ma ba marasa karfi ke sai a kawo a baka ke an fahimta in ba kai hizba ba sai a kai ina eh eh gidan zakka ko hizba ko gidan zakka ko kuma wa eh waye zai dauka yayin aikin da shi ai ne wane irin sadakatul jariya mutane na neman abinci yanzu halin da ake ciki ga annoba ta sauko Allah ya kiyaye ba mutane mutum zai fita gida ƴaƴansa ba su da lafiya iyalansu ba su da lafiya sannan asibitoci kuma likitoci suna yajin aiki ga annoba ga asibito na yajin aiki ga shi nan kuma ba kuɗin da za su yi magani rijiya ana neman abinci mai gida yana neman abin da za a ci a gida sai an bincika mai wa zai bincika ɗin ƙala ya haya ƙala malikun ya ce imamu malik ya ce ƙala allahu tabaraka wa ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na yarmuna a zuwa waɗanda suke zargin matansu da zina kenan walam ya kullahum shuhada ba su da shaidu illa an sai dai kansa shine kaɗai ya gani fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi rantsuwa da zai yi ko shaida dan malamai sun ce wannan rantsuwa abin ake rantsuwa ake yi ko shaida ne wasu malamai suka ce shaida ne wasu suka ce rantsuwa ne arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin ashhadu billahi yana da matsala mun yazo ce ashhadu billahi laqad ra'aytuha tazni ورأيت فرجه في فرجها سيافة أسهد نبير, نبير والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين yace in ƙarya ne mata la'anar Allah ta saukan min to ai an gama da shi kenan to da sai a kama ta a yi mata azaba ko a yi mata haddi sai shari'a ta ce a'a ita ma tana da mafita ai wa yadra'u anha al'azaba me zai kautar da azaba a kanta me zai hana a mata azaba me zai da azaba a kanta an ta shahada arba a shahadatin billahi inna hula min alkazibina ita ma ta faɗa da ce wallahi ƙarya yake yi wal khamisata rantsuwa na biyar ɗin ko shaida na biyar ɗin an na gazaba Allah alaiha in kana min as-sadiqina na biyar ce in gaskiya ya faɗa to fushin Allah ya sauka a zaina to kowa ya yi abin da zai fita kenan ko qala malikun as-sunnatu indana imam malik yace sunna a wajen mu annal mutala'inaini la yatanahaq la yatanakahani abadan matukan ayi li'ani ba za su koma aure ba kuma daga baya har abada wa in akdaba nafsahu jullida al-hadda wa ulika bil walad bayan ya yi rantsuwa sai ya ce a gaskiya karya yake yi mata to sai a yi mishi bula a yi mishi haddi a yi mishi haddi ya yi mata kazafi to sa'an nan ɗan a ce ɗansa ne walam tarji ilaihi walam tarji ilaihi abadan li'anna ta'abidin li'ani la yartafi bi takzibi nafsihi kasancewa ai li'ani ta'abidi din nan don ya karya ta kansa wannan hukunci yana nan قال مالك وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف امام مالك كده معناها مساله تنا da karfi kenan as-sunnah indana ay al-malikiyya ma'ashara al-malikiyya wa ahli al-madina ko qala malik imam malik yace wa idza faraka ar-rajulu imra'atahu firaqan batan mutum ya saki matarsa saki da ba komai laysa lahu alaiha fihi raj'a ثم أنكر حملها bayan ya sake ta sakin da ba kome a kai sa'an nan kuma sai ya ce cikin da take tare da shi ma ina shakka ba cikina ba ne la'anaha iza kanat hamilan in lalle ne akwai cikin to za a yi li'ani dole sai a yi li'ani kenan ko wa kana amluha yashbihu an yakuna minhu amma lokacin da ya faɗa mai yiwuwa cikin yana da kama da a ce cikinsa ne kuma ba lallai ne zama cikinsa ba to an samu shakku kenan to sai a je a yi la'ani idan da a ma lam ya ati duna zalika min zamanin da zai shakku fi amma in lokacin da ta yi iddia'in ɗaɗin a akwai shakka wannan ɗan ba ɗansa ba to ya sake ta sai da ta yi kaza kaza kaza ta zo ta ce ga ciki nasa ne wannan ba amma ya sake ta bayan wata ɗaya wata biyu ta zo ce wannan cikin nasa ne ai za a yi la'ani shi ma za a yi la'ani akwai kaman cewa cikinsa ne ba haka bane ba فلا يعرف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم yace abinda na jiwo malamai su manyan malamai suna faɗa kenan in imam malik ya ce zamitu min ahalil ilmi shi kansa jabalun ne fil ilmi to ina ga shi kuma yace ahalil ilmi qala malikun wa idza qazafa ar-rajulu imra'atahu in mutun yayi ma matarsa kazafi ba da an yi tsallikaha salatan وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلائنها وأن حال بزاء لآني با زاء مشي بولا لاني حدي كما يجي إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا mutum ya saki matarsa saki uku sai kuma ya mata zargi yana zarginta da cewa wai ta yi zina wai hamilun tana da ciki yuqirru bi hamliha suma yazum anna ura ahad ya yadda cewa cikin nasa ne amma kuma yana cewa shi ya taba ganinta tana zina ya ganta tana zina kafin ya rabu da ita sai a ce wannan ƙarya yake za a yi mishi haddi za a yi mishi bulala na haddi kazafi kenan wa lam yula'inha li'ani ba zai shigo cikin wannan ba wa yan ankara hamlaha ba da an yi talika salasan la'anaha amma bayan ya sake ta saki uku sai musunta cewa cikin ba cikinsa ba ne to za a yi li'ani kenan qala maliku imamu malik yace wa hadha allazi sami'tu yace abinda na jiyo kenan wajen malamai qala maliku imamu malik yace wal abdu bi manzilati al hurri fi kalfihi wa li'anihi yajri majra al hurri fi mula'anatihi yace bawa kaman da ne yadda da abin hukunci yake akan sa haka kan bawa ma غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد yace in mutum ya yi zargi baiwarsa da zina ba za yi mishi haddi ba hala malikun imamu malik ya ce wal'amatul muslima baiwa musulma walhurratun nasraniya wal yahudiya da bai yahudiya amma ya ko ba nasariya ya tula'inul hurrar musulma za su yi mula'ana da ɗa musulmi ɗa musulmi al'amatul musulma daidai take da ba yahudiya ba nasariya ɗaya to akwai mula'ana tsakaninsu da mijinsu in yi musu kazafi za a yi mula'ani iza ta zawaja ihdahunna fa asabaha in ya auri ɗaya cikinsu ko baiwa ko ko ba nasariya ko ba yahudiya amma ɗaya sai sadu da ita وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه yace ai Allah dama an ce Imam Malik yana da kaifin hankali cikin kafa istishhadi da ayoyin Alkur'ani yace ai Allah cewa yayi wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke zargin matansu ko fahunna min al-azwaj su ma ai mata ne baiwa musulma da aka aure ta mece ce mace ce ba nasara ba ko ba yahudiya ba nasariya ƴaƴa da aka aure su ma menene sai ce Allah ce yarmuna azwajahum su ma yashmaluhum ismu azwajahum qala malikun wa ala hadha al-amr indana yace yadda al'amari yake kenan a wajen mu Madina qala malikun imamu malik yace wal abdu idza tazawwaja al-mar'ata al-hurrata al-muslima in bawa ya auri mace ya musulma aw al-amatu al-muslima ko baiwa amma musulma aw al-hurratu an-nasraniyya aw al-yahudiyya ko ya auri ya amma ba yahudiya ko ba nasariya la anaha akwai li'ani tsakanin su kana malikun fi rajuli yula'inu imra'atahu fayanzi mutun yazo yayi mula'ana da matarsa sannan kuma yace ya janye wa yukazzibu nafsahu ba'da yaminin aw yaminayn bayan yayi rantsuwa daya ko biyu bai cika saransuwan ba anna la'anatullahi ayyuka shi yace a a na janye wannan malam yalta in min al-khamisa matukan bai kai la'ana rantsuwa ta biyar ba innahu idza naza'a qabla an yalta ina julida al-hadda wa lam yufarriq bainahuma to za a yi mishi bulala a sai mishi da haddin kazafi amma auren bai mutu ba tana nan matarsa to ya za a yi rayuwa kuma kenan zai zai wahala zai shi sa aka ce in aka yi mula'ana to shi kenan babu aure tsakaninsu saboda wannan matsalar da ta faru in an dawo za a zauna ya za a yi wannan rayuwa kullum ba jin ba daɗi kullum cikin zargi ake ba ba jin daɗi an fahimta to shi yasa malamai sai sa aka ce matakan aure ya kasu kashi biyar shekara biyu ta farko shekara biyu ta biyu shekara biyu ta uku shekara biyu ta hudu shekara biyu ta biyar duk sa'an da saurayi ya aure budurwa suna jin daɗi ne fiye da kima kamar ba cikin duniya suke ba wannan matan ba ta da laifi duk abin da ta yi daidai ne daɗi yake mishi bai ko ba daidai ba ne wajen kame shi daidai ne wajen shi daidai ne a wajen shi za a shekara biyu ana wannan haka da kenan yanzu shekara biyu za a rayu haka za a je a karo uto yanzu kuma za a shiga yanzu shekaru biyu me yasa aka zauna lafiya mutum yana jin yunwa matukan yunwa ya zai samu tuwo da miya yake yan ba wasa ko ba gishi ko mai ke cikin tuwo ci ake ba ji ba gani to sai bayan an ci an koshi mutum ya yi azumi shan ruwa ya zo duk abin da aka ba shi ko zai kafawa zai yi sai ya sha koyi ya ba sukari ya na ji tsami tsami ya tun farko baka ji ba to a lokacin yana cikin yunwa ya samu maganin yunwa baya ci baya gani tana da daraja tana da komai da komai ba ta da laifi in ta yi kuskure komai daidai ne to bayan shekara biyu duk yunwan da ke tare da mutum aka samu shekara biyu yunwan za ta yi mai za ta yi kasa za ta ragu yunwan ta ragu yanzu yake da dama ya ta zargi yana mata mita yi me yasa kaza me aka yi kaza me aka yi kaza a lokacin ita kuma tana jin kunyan ba za ta yi mai ruwa ba sai dai ta sa kanta kasa shekara biyu za a yi wannan me yasa aka yi kaza me yasa baki kaza ba me yasa aka yi kaza me yasa baki kaza ba tun za ka lura duk zargin a cikin kuskure ne amma a cikin daidai ba godiya to za a samu shekara haka ne za a samu shekara biyu ana wannan to me hankali daga nan shekara ta hudu din sai ya kokari ya taka ma kansa birki in ya ci gaba to zai zo ya hadu da cikas za a shiga shekaru biyu kuma za a shekara nawa kenan shida to in yazo yana yana mata mita tana kare kanta ai ba laifi na bane an dauke wuta ne ya almaji na aika gas ne ya kare tana kare kanta to me hankali shi kuma anan sai ya ja birki ya bar rayuwar ta tafi ba zai yadda a kara shekaru biyu ba wanda kuma bai san yadda zai ba za a kara shekaru biyu shekaru nawa kenan to a lokacin ba lokacin da take sa kanta kasa bane ba lokacin da za ta yi ta kare kanta bane lokacin da za ta bada jawabi ne in ya fada za ta fada in ya fadi ɗaya za ta fadi biyu lokacin ta yi shekara nawa gidan ta haihu nawa hudu ba ta an kawo ba kai kadai ke ba kai kadai ka gina gidan ba ke kuma ba ka da yadda za ka yi da ita ba ka da yadda za ka yi da ita duk sa'ad da ka tashi da safe ka ɗauko bishiya ka dasa kofar gidanka zuwa an jima bai maka ba sai mai to sai ka bar bishiyar ta shekara takwas kana son ka cire ta yau sai ka kama ka ji cire ka sai ai ne to lokacin ba gwaninta ba ne to ba shi in sake ta ba to ka sake ta wata za ka ɗauko ita ma haka take kuma ko ka sake ta kana cikin tashin hankali kenan ya'ya takwas yaya za ku yi an kama rigima kenan a karbo ƴaƴan ko ba za a bayar ba a kawo cin su a kawo shan su a kawo mene an kama rigingimu kenan to daga shekaru takwas din za a kara shekaru biyu ya zama shekaru nawa goma watakila ta samu ƴaƴa biyar kenan ko ko ƴaƴa goma ko ƴaƴa nawa ne za a yi ta yi to lokacin sai ka ga yana tunanin ina ma da a lokacin mahallu shahid shine na zance mula'ana to ya za a yi a koma irin ta farko dai ba zai taba yiwuwa ba to rayuwa ta biyu ko ta uku ya za a yi a koma shi ne mai? mai maslaha aka ce an wuce an wuce nan yanzu ya za a yi a koma shi ne ake son a kawo mahallin shahi wannan kukuma da shi cikin birni ya koya hausa yaya za a yi to shi ne mahallin shayar na mula'ana tun da ai mula'ana in an zauna za a ji daɗi to lokacin da kake da dama ka faɗa ɗin ko ke kike da dama ki faɗa ɗin kada ki faɗi abin da zai zamo mishi miki a cikin zuciyarsa kada kai ma ka faɗi abin da zai zamo mata miki a cikin zuciyarta to bayan shekara goma ɗin za ku iya komawa mataki na biyu ko na uku saboda ba wanda ya faɗi wani abin da ya zamo miki a zuciyar wani ana iya dawowa don kuma yanzu kun gaji kun gaji da kanku kowa ya gudu wannan ya je makaranta wannan ta yi aure ta tafi duk kowa ya gudu ya bar ku kun zama kaman ko biyu kaman mai ko biyu wannan ya yi aiki ya samu aiki ya gudu ya ta yi abuja wannan ta yi aure ta tafi wannan duk masifa ku ku dai ku ne ku biyu ne a gidan kuma dole dole ku zauna tare ku kwana tare ku tashi tare ba ku da yadda za ku yi kuma to kowa ya tuna abin da aka faɗa masa ba daɗi ba zai ji daɗi ba to wancan farko din zama ta mataki na biyu din shine ake kokai ko na uku lokacin da kake da dama din kada ka faɗi abin da zai zama mata miki a zuciyarta ke ma lokacin da yake dama ki faɗa din kada ki faɗi abin da ya zama miki a zuciyarsa to sa'an nan shekara goma kenan an kai ko sha kaza kaza a duk wansu sun je makaranta wannan sun samu aiki mata duk sun yi aure yan mata duk sun yi aure sun je gidan ku she ku zama ku biyu kuma ba ku da yadda za ku yi da junanku ko canye kanku za ku yi ko mayu za ku zama ko menene ba yadda za ku yi haka kuma za ku zauna to shartun nihayat tasihul bidayat wa faqidu sharti bil mashruti la ya'ti wannan shekarun da za a tafi har a shekarun ɗari za ku yi sha Allah ya yi muku daɗi shine farkon rayuwan da kake da dama ɗin baka ɗauki daman ka yi ɓarna ba da kike da dama ɗin baki ɗauki daman ki yi ɓarna ba shine mahallin shahid da aka hada shi da kitabun li'ani an fahimta matakan aure guda nawa kenan biyu biyu biyu biyu har zuwa an fahimta matakan girki kuma fa matakan girki su kuma guda nawa ne mana na mataki na farko ita ke da girki yau dole a ba ta girkinta ana jin daɗinta ba a jin daɗinta haila take yi tsarki take yi mai take yi girkinta ne dole a bata hakkinta ne dole a bata mataki na farko kenan isti'nas tana jin daɗi yau ita ke girki tunaninta duk yana mai za ta shirya ma mai gida tana kaza ta san duk sa'an da mai gida ya dawo daga aiki kofar da zai zauna ɗakin da zai mai wannan wannan ina ɗebe kiwon dole ne a ba ta hakkin to bayan ya dawo gida ya zo kuma an gama abinci ya je a shirya abinci a ajiye mishi ya dawo daga sallar lisha zai zauna ya ci abinci za ta zo ta shirya mishi abinci ta yi wanka ta zauna suna hira yana cin abinci tana shirya masa yana kallanta yana kallon kyanta mataki na biyu kenan muqaraba ke sa'annan mataki na uku za ta zo kusa da shi yana jin kanshin jikinta tana jin kanshin mujanasa kuma ke mujanasa lokacin an zo kusa da juna kenan duk hakkinta ne wannan ba za ta je ta yi wanka ta shafa na ta yi feshi ta fefesa abubuwa masu kanshi ba haka ne haka ne eh to saura mataki mataki na nawa kenan to mataki na karshe shine almuwaqa'a saduwa to nan malaman malikiya suka ce almuwaqa'atu laysa wajib a ba ta girkin da wajibi ne a dai bikewa da ita a zauna a yi hira wannan wajibi ne hakkin ta ne to mataki na karshe shine saduwa sai suka ce saduwa ba wajibi bane akan namiji ya sadu da matarsa ba aka ce me yasa duk sa'an na ka faɗi magana sai ga ko mata su tunzura ko mene suka ce a'a malamai da suke magana din nan akan ilimi suke magana suka ce in aka wajabta mishi wannan kullifa ma la taqata lahu an dora masa abin da bashi da iko saboda saduwa na faruwa ne natijan me sha'awa in babu sha'awa saduwa za a yi saduwa ba zai taba yiwuwa ba to shi yasa aka ce gwaninta na mace ba wai tashin hankali gome ya za ki tada sha'awar mijinki in kika tada sha'awar mijinki keke da mulki in kuma baki iya kin tarar sha'awa ba yadda zai yi da ke to shi yasa malaman malikai suka ce mataki na karshe almuwaqa'a ba wajibi bane akan namiji sar da matarsa ba saboda mai suka ce sanadiyar saboda sha'awa saduwa na faruwa ne sanadiyar sha'awa duk sa'an da kika tada sha'awar mijinki shikenan kin samu mulki keke da keke da keke da jagoranci a wannan lokacin ɗan kika tarar sha'awa ya fi ki sanin inda abu yake da rarrashi da mai da cin hanci ne da fada da menene da menene da alkawari duk yadda zai a lokacin shi ya fita hayyacinsa amma if wane? to ai malamai suka wannan maganganu duk malamai suka shirya suka duk malamai ba abu ne ake fada su kan jahilci ba kun manta da ƙarshen sunan abi dawo da ramar karanta fa'idan mai aka samu kun manta eh eh a ƙarshen akwai maganganu da aka karanta a cikin littafin da kan kuka wallahi kiran sallah suke wallahi kaza suke katina duk matsalar duk abin da za a gina shi akan jahilci ba kada a taba tsammanin cewa an ji daɗin shi ba ba abin da aka taba yi kan jahilci ba komai ana gina shi ne akan ilimi duk abin da aka gina shi akan ilimi to ya fi amfani saboda su kasashen larabawa wa'annan rayuwa duk suna gina su ne akan ilimi da ka farare duka saboda mai in ka ingila kaje turai kaje duk inda kaje faransa bai a tashar mota mace tana zaune littafi na kan cinyanta tana karatu an shiga bus ne an shiga jirgi ne ana tafiya littafi na kan cinyanta yana kan hannunta tana karatu littafi na hannun shi yana karatu ba karatu ake yi ba karatu ake kai kuma addinin kai ce muka iqra sai ka dauki ayan ka aji su kuma suka dauka suka aiki iqra suka yi karatu suka kirkiro abinda suka kwashe maka dukiya kakab baki daya suka hada ka da fitina kowa ya san wannan wayar da ke hannu wayar wayar hannu fitina ce amma kowa na gadara yana da guda biyu kuma yana tana ajihunsa gaban alkur'ani ba haka bane ba me kake kiyayewa sama da wannan kana Allah la gama karatu alkur'ani ya ka dauko waya kana Allah Allah ayi ma waya kana Allah Allah kai waya kana Allah ka fita ka duba kana cajin kana mai ido lokacin ka duk ya tafi a ciki kuma ba ka da yadda za ka yi ya riga ya zama ka fitina kana sa fitina a jihunka fitina a gidanka kuma ka ce ba ka son fitina za a taba yin haka me ya kawo haka suka yi ilimi suka yi suka yi wannan suka kirkiro maka mai da kanka za ka ɗauki mata aka ce a mace ta yi kulle ba ta fita ba ta da kanka za ka kawo talabijin ka zo ka hada tana kallon duniya duk da alkhairinta da sharrinta duk tana kan a cikin ɗaki ba wai an je waje bane an gani ba haka bane ba iyaye ba daɗi ne tun da ba daɗi sai a daidai me ya kawo sauki tashoshin karatu gaga wani wahayi na shekar wai ai akwai tashoshin karatu kasancewan akwai tashoshin karatu wace tashar aka fi kamawa aka fi bata lokaci a kai tashar karatu ko tashar da za ka ga duniya tashar da za ka ga duniya gama ta tsirara gama ta menene da menene bara a shigo muka da su a zo a koya muku al'adun bahaushe bature shi zai zo ya koya muku al'adun bahaushe wannan da matsala da matsala sai ba ga arewa 24 ba suka zo nan ofis ya zo umar aliyu ya yi tudun wada abin eh umar tudun a ofis na ya zo ya same ni wallah malan cewa aka yi za a zo ana son a yi kuma bayan shekara kaza za su cire hannun su bar mutanen arewa shi na ce eto za ku ya shiga saboda hausa suka ce in ba ku shiga ba akwai 'yan sautin zariya duk sun iya hausa za ba hausa ake magana ba su bature mutumin amurka ina ruwan shi da kai mutumin kano ne ko kai sautin zariya ba hausa ka fada ba da aka samu ɗaya tana bbc ko voice of america ya ke kullum ba shi an kira sunanta ba kullum ba shi an kira sunanta ba ba a kira su duk sunan nake mun san su mun san su voice of america tun 1967-68 kafin 1970 nake nake ji ba na fada muku ba hawa ibrahim fuduwa ba yanzu an ce tana hawa ibrahim fuduwa daga gundumin voice of america gundumin columbia tun kafin 70 har na je karatu da wannan karantarwa nan UK wani sai yara suka ce su muta yaran kuntuwa ne ta ce akwai wata hawa Ibrahim kuntuwa suka ce malam ta dawo gida yanzu Ibrahim din ya ba shi kenan ba yadda za ta yi ta zama baturiya ba Amerika har ta gaji ta dawo kuma sun gaji da ita sun sallamo ta nan kuma ba wanda dama abinda suke yi za su dauke ka ne su ci amfanin ka sai su jefar da kai bukatar su ta biya shi kenan ya su jefar da kai daga 1970 zuwa yanzu shekara nawa ke yanzu arba'in an kace da shekara arba'in da bakwai cikin shekarun da zai saura nawa zai saura nawa zai sa duk kuwa an san sunan shi an san da suke amma babu labari da ake ji yanzu labaran da wasan kwaikwayo da mai din kana kallo kana kara zama wawa ne suna dusashe ma kwakwalwa ne babu abu na ilimi a ciki to abinda na faɗa musu kenan shi umar sai tudun wada nace za ku ya karba don wannan tawili tunda sun ce za su kawo lallai sai sun kawo in ku musulmai ba ku je ku karba kuna yi ba za su duk wanda iya hausa zai iya zo zai ba shi har ne musulmi ba ruwansu ba haka bane ba sai suka je su karba haka abgan kan gomin waya malam an ga ka amurka kana ba ka kuma ashe maganar da muke da shi ya dauka ya aika yasa ba abin da ya musu zafi yanzu su da dala ake biyan su har yanzu ba abin da ya musu zafi in dai za ka zo ka take addini ga aladar in za ki zo ki fitar da mutuncin ki zubar za a ba ki kome ne za a ba ki kome ne shi ne duk abin da ya kawo wannan wa matsaloli ke da yan jarida da masu bugawa cikin menene da masu bugawa cikin menene la ilaha illallah la ilaha masu zubawa a cikin kafofin wasu labaran da waɗannan intanet da mai da menene suna ƙara rikita lissafi yariya ce duk ba tafi kaza kaza ba tana da kyau shi ta fito tana nuna kyauta yaji wata jarumin fim wata kaza a kan ba mata tukunna to ita ta san abin da ya sa daga baya malamai masu azifa za a zo a hadu da cikas sosai kuwa yanzu haka an fara duk abin da kake fada din nan sunan shi analog ko manual wannan ya'yan yanzu digital ne abin da kake fada din nan ba su san shi ba abin da suka sani shi suke kan shi suke kai eh abin da suka sani shi suke kai duk yar da bata kai shekara hamsin ba yar shekara ta goma sha bakwai ashirin da biyar menene kafin a haife ta rayuwar ta rikici uwarta ma kafin a haife ta rayuwar ta rikici to ita za zo ana tambayar ta ta nuna yadda za ita kanta matsala ce kuma ita ke tambaya wata ta nuna yadda za ta ita kanta shi kansa matsala ne to shine kuma zai nuna yadda za a fita cikin matsaloli ai sai wanda ya san rayuwar da ya ga yadda rayuwar take ya ga yadda rayuwar ta shine za a yi lissafi kamar yadda imam malik ya ce wannan rayuwar ba zai gyara sai abin da ya gyara na farko da shi bai san na farkon ba ya tashi an haife ta ne cikin ita kanta matsala ce to kuma ita ce za a je ana neman ta nuna ya za a yi mana rayuwar arewa da kaza mata ana fuskantar menene da menene yaushe za a taba fita cikin rikici to malamai za su suna wa'azi wacce kake ce mata kaza kaza ba shi da kyau din nan ba ita tana yare kake mata yare kake mata ita ba ta taba sanin cewa wannan abin ba shi da kyau ba kai ne ka zo kana fada ina ruwanta da kai kuma ciki take samun kuɗi ciki take samun shuhura ana buga mata waya ana buga masa waya ana meye da meye da menene saboda su kansu da aka ɗauke su aka saka cikin abin ba su san manufar da yasa aka saka su ba ba haka bane ba shi kuma bature ya riga ya ya tsara abin shi sai ya cimma burinsa duk yadda aka yi to shi ne yadda matsaloli suke tafiya kenan ko? ƙala malikun filrajuli yutallik mura'atahu alaisa ka zalik? fa'iza manati salasatul ashuri ƙalatil mar'atu ana hamil mutum ya saki matarsa sai da watanni uku suka cika sai ta zo ta ce mishi faɗina da ciki ƙala sai imam malik ya ce in an kara zaujuwa hamlaha la'ana in ya musunta cikin sai a je a yi li'ani ala malikun fil amatil mamluka baiwa wacce ake mamallakarta yula'inuha zaujuha thumma yashtariha baiwa ce mijinta wanda ya aure ta ya aure ta tana baiwa sai da matsala ta tashi sai suka je suka yi li'ani bayan sun yi la'ani sun gama kuma sai ya mallake ta aka sayar mishi aka ba shi kyauta ko wani abu ne ya faru sai ya mallake ta innahu la yataquha wa in malakaha imam malik ya ce ko ya mallake ta ba zai sadu da ita ba wa zalika anna sunnata madad anna al mutala'inani la yataraja'ani abadan yace saboda sunna ta ma'ana wanda suka yi la'ani su biyu ba yadda za a yi su dawo su zauna da juna har abada قال مالك إمام مالك يتي إذا لعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها in mutum ya auri mace bisa kafin sadu da ita sai rigima ta tashi aka je aka yi li'ani falaisa laha illa nisfu sadaq dama auren ai babu kenan daga ce za a bata rabin sadaki saboda me bai sadu da ita ba babu mirasi waladil mula'ana babin da ya zo bayanin wanda aka yi li'ani mula'ana li'ani saboda shi ɗin ɗan cikin ɗan da aka haifa me makomansa ko zai gaji uban da aka yi mula'ana dama ya ce ba ɗansa ba ne har ya yi li'ani to ya za a yi kuma ya gaje shi قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها yace wala ɗan da aka yi mula'ana da ɗan zina in suka mutu uwar da ta haife su ita za ta gaje su hakkinta fi kitabin ta'ala a cikin littafin Allah maraukin sarki da ya ce mutum ya mutu uwarsa za ta gaje shi in akwai kaza kaza in ba kaza kaza wa ikhwatuhu li ummihi huquqahum ‘yan uwarsa li'ummai su ma za su gaje shi haƙƙoƙinsu waya ritul baƙiyatu mawali ummihi sauran dukiyar ‘yan uwar baiwa ce tana da waɗanda suke mallakarta to su ne mawalinta maulanta kenan ko sun ‘yanta ta ne ko tana su za su gaje sauran kuɗin in kanat maulatan wa in kanat arabiyatan in ‘ya ce ba baiwa ba fa warisat haƙƙaha sai ta gaji hakkinta wa warisa ikhwatahu li ummihi huquqahu ɗan uwansa li ummai su ma za su gaji hakkokinsa su wa kana ma baqiya lil muslimina abinda ya ragu sai aka yi shi baitul mali na musulmai ne kenan qala malik imam malik yace وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا mana dan mula ana da dan zina ba sa ga ba sa ba za su gaji to ba za su gaji wa za a ce ba kai gwaranci ke dan zina da dan mula ana wasu wasu za su gada ba za su ba gajiwa ba kace ba za su gaji babansu ba? eh? ya koye ba ɗansa ba ne ya koye ba ɗansa ba ne saboda shi aka yi la'ani su shi sa ɗan zina da ɗan la'ani wadda ta haife su shi ita za ta gaje su su gaje ta babu ma ja a fi talakil bikiri saboda ɗan zina aka ce ɗa ya kasu kashi da ɗa shar'an da ɗa hukuman da ɗa ƙadaran ƙadaran ɗan da aka yi aure aka haife shi ɗa ne shar'an أليس كذلك وقدرا وحكما أما دان da aka yi zina aka haife shi da ne qadaran la shar'an ba man ruwansa bane ba ba sasonsa bane ba to amma shar'a bata halatta bata yadda da wannan shine qadaran kenan sa'annan da da aka ce shar'an shine alwaladu lil firash walil ahi alhajar mutum ne yake da matarsa ta dautar da cikin ta yace da ɗansa ne shikenan ya zama ɗansa Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri ya rufa asiri ko shikenan ya zama ɗansa shar'an shar'a ce ta bashi wannan ɗan don sai ta yi matar waje ta je ta waye ke da waye ke tabbas ba ka da tabbas sai matar kai take da tabbas ai ka ce ɗanka ne ɗanka ranta ta ce ba ɗanka ba ne sai ta nuna ma yadda aka yi sai ka ce mai eh mai mutum zai ba abinda zai ce sai ta kyale ka to ɗanka ne amma ita ta san yadda ta ɗauko cikin shi ɗanka ne eh ɗanka ne allah ya rufa su ne shi a tafi mana kai abinda ka gani kenan zahiri amma mace ita ce ta san ɗan wane ne ba haka bane ba yasa ba a daga musu kafa da a cikin wannan in hankali ta yi a to kaza kaza kaza kaza Allah ya kiyaye talaqul bikr ko babu ma ja fi talaq al bikr babin da yazo na bayanin sakin butar aure budurwa a sake ta bikr kenan ko والسيب كما بتزوراكو قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس من البكيري أنه قال يتي طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها mutum ne ya auri budurwa sai ya sake ta kafin ya sadu da ita ya sake ta saki uku sun badalahu an yanki haha sa'an nan kuma daga baya yake ganin tumi zai hana ya sake aurenta faja a ya stafti sai zo yana neman fatawa yana tambayar yaya zai yi faza habtu ma'ahu as'alu lahu fasa ala abdullahi ibn abbas sai ya tambayi abdullahi dan abbas wa aba hurairata an zalik sai je ga abdullahi dan abbas ga abu huraira sai ya tambaye su mutum ne ya auri budurwa bai sadu da ita ba sai ya sake ta ya sake ta saki ko ɗaya ko uku in saki ɗaya ne tubinuha in saki uku ne ta harumu alaihi labada an tanki ha zaujen gaira saboda min qabli an tamassuna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ai in baka in baka sadu da ita ba kana sakin da ta shikenan ta gama in saki ɗaya ne ta ya zama ba'idi sai in an ɗaura aure in saki uku ne a lokacin saki uku ne kai a take ta ne ta gabarin ka kenan sai in ta yi wani aure isa suka ce ma'ana talaqun wa'idun yubinuha wa thalath yuharrimuha illa hatta tankiya zawjan ghayra fa qala sai aka samu Abdullah dan Abbas da Abu Huraira aka tambaye su sai suka ce la nara an tankiha hatta tankiha zawjan ghayra suka ce ai ba ma ganin baka ba za ka iya auren ta ba shi ta je ta yi wani auren tukunna qala fa inna ma kana talaqi iyaha wahidatu yace ai saki ɗaya nayi mata قال ابن عباس شيء عبد الله بن عباس يقول انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضلي اي ka jefar da abin da ke hannunka ka riga ka yi sakaci ka ka haramta wa kanka hakkinka قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن النعمان بن ابي اياش الانصاري عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل يسال عبد الله بن عمرو بن العاص an rajulin tallaka mar'atahu salatan wani mutum ya zo wajen amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as yana tambayan shi mutum ne ya saki matarsa saki uku qabla an yamassaha ya aure ta bai sadu da ita ba sai saki ta saki uku qa'ida a cikin alqur'ani fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna kana sakin ta banat qala ata'u ata'u yace fa qultu innama talaku albikir wahidatu yace ai sakin budurwa da ba sadu da ita ba ai saki daya ne fa qala li abdullah ibn amr ibn al-as innama anta qas sha Allah dan amra zai kai mi da malamai sun kasa ilimi gida biyu akwai waɗanda suka san fikihu da fatawa da lokoki matsaloli duk inda suke akwai waɗanda suke masu zuwa ne kamar na kuke wa'azin turmi masu zuwa su tsaya suna wa'azi suna kawo kisoshi suna kawo kisoshi ba su san fikihu ba matsaloli masu wahala ba su san kansu ba ya ce ai kai mai ba da an nama an taɓa su ai kai mai ba da labari ne kawai za'in mana surutu ne kawai baka san ainihin mafi yawancin wa'azin da ake a cikin rediyo talabijin duk kusa kussas ne ba mutum ne ba a san fikihu ba ba a san hadisin ba a san a maganganu dai ake yi dai haka kawai ko ya dai ko me ke zuwa a faɗa ya tabbata bai tabbata ba yana da mana ba shi da mana a'a mutum ya samu dama gidan rediyo shi ya faɗa shi yasa fatawowi suka yawa mutane suka kara rubewa shi inna ma taqassun alwa sai ce ai kai ba malamin fikihu bane kai mai ba da labari ne kawai mai kara kissoshi ne ka kawo kisoshi masu daɗi kana faɗa ka janye hankalin mutane tambihul gafili na kenan ko mamban usulul hikima ko su ake ta karantawa ce ce alwahidatu tubinuha saki ɗaya ya nesa ta ta gabarinka wasalasatu tuharrimuha saki uku kuma ta haramta ya haramta maka hatta tankiha zawjan ghayrahu an ji abin da ya faru ko قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية ابن أبي أياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير wannan bawan Allah yake zaune tare da Abdullahi dan ibn Zubair wa Asim ibn Umar ibn al-Khattab da Asim dan Umar dan Khattab qala faja'ahuma Muhammad ibn Iyas ibn Bukair sai Muhammad ibn iyas ibn bukari ya zo musu faƙala sai ce inna rajulan min ahalil badiyati fallaka mar'atahu salasan qabla an yadkhula biha fama za ta rayani wani mutumin kauye ya saki matarsa saki uku kafin ya sadu da ita me kuka gani mecece fatawa a wajen ku faqala abdullahi ibn zubair shi abdullahi dan zubair yace inna hadha al-amru ma lana fihi qawlun yace wannan ai ba mu da abin da zamu fada a ciki amma fazhab ila abdullahi bin abbas wa abi huraira fa inni taraktuhuma inda aisha fasalhuma amma ka je wurin abdullahi dan abbas da abu huraira da zu da na bar su suna wajen nana aisha ka je ka same su wajen ka tambaye su imam malik kenan yanzu ya jona ka da madina zamanin wa zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin mene da mene ka ji labarai iri iri ka ji yadda ake fatawa ka ji yadda rigingimu ke faruwa a cikin aure cikin sake cikin gado cikin komai da komai fasalhuma thumma kina fa akhbirna ka je ka tambaye su abinda suka faɗa maka ka zo ka ba mu labari fa zahaba sai kama hanya ya tafi فسألهما سيتنبيس فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة أبلا أنا عباس يتي أبو هريرة كيمشي كبار فتوامنا فقد جاءتك مؤدلة ga mas'ala mai wahala mai wuya ta zo maka abu huraira ka bada fatawa faƙala abu huraira sai abu huraira ce alwahidatu tubinuha saki ɗaya ta nesa ta ba ba komai sai an daura aure wasalafatu tuharrimuha hatta tankiha zawjan ghayrahu saki uku kuma ta haramta maka matan ba za ka koma da ita ko da sabon daura aure ba sai ta yi wani auren ta sake dawowa wa qala ibn abbas misl zalika aidan abdullahi dan abbas ya karfafa ya karfafi abinda abu hurairah ya fada qala malik wa ala zalika al-amru indana akan haka al'amarin yake a wajenmu inda na ina kano maiduguri ina madina ƙala malikun imamu malik ya ce wasayibu iza malaka har rajulu falam ya dukul biha haka ba zaura ita ma in mutum ya aure ta bai sadu da ita ba inna ma ta jiri majiral bikiri ita ma hukuncin ɗaya ki kaman budurwa الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكيها زوجا غيره إمام مالك كنا kowa ya ga halin da ake ciki annoba ce ta sauko masifu turuta kowane gida ko ina in ta shiga gida sai kowa ya kwanta wani ya so biyu wani ya so uku rashin lafiya zazzabi ne baya jin allura sai an hada da magani baya jin magani sai an hada da allura to Allah madaukakin sarki muna roko ka dan girman zatinka Allah ka yaye mana wannan masifa Allah ka yaye mana wannan masifa ga masifan annoba ga yajin aikin likitoci ga rashin kudin san magani Allah kai ne za ka iya magance mana wannan Allah ka magance mana ka canza mana wannan hali muke ciki ka kawo mana sassauci ya rabbal alamin anta Allahu allazi la ilaha illa anta wa lam yatasamma ahadun bismik jalala ay Allah ma ma kana taghiyatan سبحانك ولا تقال إلا لك يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ka gama kuma